ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da ke wannan masallaci na tunawa da malaminmu na sunna Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare Allah ta'ala ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan bakin tashar Yankari a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya a cikin karatunmu na kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid littafi wallafar imamu ahli sunnati wal jama'ati na sai ban zo ba كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ولفر إمام أهل السنة والجماعة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي عليه رحمة الله يومنا المرون عشرين دعوكو قوتا ذو الحجة shekarun hijira 1446 wanda kuma ya dace da 18 19 ga watan shida watan Jun miladiya shekara 2025 mun fara karatu a babin da malam ya kawo bai masa suna ba amma yana nufi da wannan babi cewa dukkan wani wadda ba Allah ba to mai rauni ne gaba ga Allah madaukakin sarki da waɗanda suke kiran wasu wadda ba Allah ba to suna kiran masu rauni ne wadda ba su halitta ba kuma ba su mallaka ba malam ya kawo mana faɗin Allah subhanahu wataala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusuhum yansurun a waɗannan ayoyi cikin suratul a'rafi aya ta 10 119 da aya ta 120 har zuwa ayoyin da ke gabansu har zuwa fadin Allah madaukakin sarki wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun wadannan ayoyi suna nuna gazawar wadanda ake bautawa kuma bayan Allah da Allah subhanahu wataala yake yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun shin za su tara da Allah abin da bai halicci komai ba alhalin ma su ne aka halicce su wala yastati'una lahum nasran kuma ba za su iya musu wani taimako ba ko da wani iri ne wala anfusahum yansurun kuma kayuwansu ma ba za su iya taimakawa ba sai Allah yake wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaykum ada'autumuhum am antum samitun Allah ce inda za ku kiraye su zuwa ga shiriya ba za su bi ku ba tunda ba su san ma kun kira su ba gumaka ne sandararin abubuwa ne ko kuma matattu ne a cikin kaburbura inda za ku kiraye su zuwa ga wani abu maslaharsu wani abu da zai musu zai amfane su ko da a duniyance la yattabi'ukum ba za su bi ku ba yau gunki da me shi zai ce masa ganar ruwan sama mu gudu ba zai gudu ba wanda yake kwance cikin kabari da me shi zai ce masa taso mu koma inuwa ana tsananin rana ba zai fito ba inda za ku kiraye su zuwa ga wani abu da zai amfane su la yattabi'uku ba za su bi ku ba wa tarahum yanzuruna ilayka la yattabi'ukum sawa'un alaykum ad'awtumuhum am antum samitun Allah yace duk ɗaya ne ko ki kirko ku kira su ko ku yi shiru duk ma'anar ɗaya ne wato da kai magana da gunki da karkayi da kai magana da na cikin kabari da karkayi wajen shi motsawarsa duk ɗaya ne duk ɗaya ne saboda baya ji baya gani ba zai amfanar da kai komai ba don haka sani cewa abin da kake faɗa da rashin faɗansa duk ɗaya shine a da'autumuhum am antum samitun sawa'un alaikum ko ku kira su ko ku yi shiru duk ɗaya ne ta fiskar amfani to kaga wanda yaje kan kabari yana gaya wa shehu matsalolin Najeriya ai kaga da wannan abin da yake faɗa da wanda yayi shiru bai faɗa ba duk uwar uban su daya in dai ta fiskar amfanin da shehu zai yi ba abin da zai iya da wannan rigima sai Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fada'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin Allah yace waɗanda kuke kira wanda ba Allah ba waɗanda kuke kira koma bayan Allah din ibadun amsalukum su ma irin ku ne bayi su ma din irin ku ne bayi jira suke sai yadda Allah ya yi da su abinda duk yake faruwa da ku yana faruwa da su na gazawa irin ta wanda aka halitta idan mutane ne ake bauta musu bayan sun mutu to irinku ne kafin su mutu sun ci abinci sun sha ruwa sun yi bacci sun yi bakin ciki sun yi farin ciki sun yi kuka sun yi dariya sun gaji sun yi jinya sun yi fitsari sun yi bayan gida sun yi mantuwa duk abin da yake samun ɗan adam amma yake samun kuwa matsayin ku na ƴaƴan adam su ma ya same su ta yaya za su zama Allah idan kuma wannan abin ba ba a taɓa busa masa rai ba irin gunki ne to ashad ai shi ka iya cewa wato duk wanda zai iya fahimtar cewa ɗan adam gajiyayye ne ba shi da hakkin abauta masa to cikin sauƙi zai fi fahimtar cewa gunki ya fi ɗan adam ma gajiya ɗan adam yana ji yana gani ko da dai jin ba kowane ji yake iyawa ba ganin ba kowanne yake iyawa ba amma gunki baya ji baya gani baya magana to duka ko ma wanne ne Allah ya ce bayi ne, Allah shi kaɗai ne ba bawa ba, duk wani masu wallah, duk wanda ba Allah ba bawa ne, ya za a bauta wa bawa. Allah ya ce, Fada'uhum, to ga suna aiko kira su, falyasta jibu lakum su amsa muku, in kuntum sadiqin inda gaske kuke su ɗin alloli ne. Inda gaske kuke suna amfani, ku kira su, su amsa muku magani Allah ya ce alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha ulidu shuraka'akum thumma kiduni fala tunziru Allah ya ce alahum arjulun yamshuna biha suna da kafafu da suke tafiya in gumaka ne in na cikin kaburbura ne amlahum aidin ya buɗe shuna biha ko suna da hannaye da za su miƙo muku abu amlahum a'ayunun yubsiruna biha ko suna da idanuwa wanda suke iya kallo suna kallon ku da waɗannan idanuwan amlahum adanun yasma'una biha ko suna da kunnuwan ji kaga ko mutum ne in ya faɗi ya mutu bashi da waɗannan yanzu bashi da kafar tafiya bashi da hannun miƙawa bashi da idon gani bashi da kunnen ji sai dai a ce ya taɓa yin kafa ya taɓa yin hannu ya taɓa yin kunne ya taɓa yin ido da can yana gani da can yana ji amma yanzu ya mutu haka waɗannan gaban ma sun mutu babu haka babu Allah ce kul ka ce ud'u shuraka'akum ka ce da kafirai ku kira allolinku da kuke hadawa da Allah ku kira su su yi taron dangi thumma kiduni fala tunzirun sannan in kun hadu ku kulla mun makarkashiya kar ku saurara mu eh domin idan sun ki ganewa da wani yaran bari a yi musu wani yaran idan suna ganin allolin nasu su a ƙidarsu a tunaninsu da fahimtarsu allolin nasu suna da amfani suna ganin suna biya musu bukata to yanzu ga wani kalubale su je su yi mitin da su a taru a ƙulla maƙarƙashiya ta makirci ka gaya musu ku kulla mun makirci da ku da allolin naku gaba daya wala tunziruna kar ku saurara mun daidai da minti daya na kalubalance ku da wannan in yaso in kun kasa yin wannan yanzu ku fahimci cewa ba sa muku amfani in kun iya kun yi wannan to in kun kasa yin wannan to wancan abin da kuka ki ganewan ma duk iri ɗaya ne sai ya ce inna waliyyi Allah ni dai waliyyi na shine Allah inna waliyyi Allah lallai ni waliyyi na mai jibin tallamari na abin kaunata wanda na sallamawa kaina shine Allah alladhi la ilaha illa huwa wanda babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi wa huwa yatawalla salihin shi kuma Allah shi yake karban salihan bayi shi yake jibintar lamarin salihan bayi da haka ni shine waliyina walladina tad'una min dunihi wadanda kuke kira kuma wanda ba shi ba la yastati'una nasrakum ba za su iya taimakon ku ba wala anfusuhum yansurun kuma ba za su iya taimakon kawunan su ba ma wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u idan ka kiraye su ma idan kun kiraye su ma zuwa ga abin da zai amfane su la yasma'u ba za su ji ku ba ji wanda zai zai amfane su wa tarahum yanzuruna ilayka zaka gansa suna kallon ka zuru-zuru idanuwan kwayoyin idanuwar zuru-zuru ga zanan an kera su wa hum la yubsiruna amma ba na gani bane irin idanuwan gumaka waɗannan ayoyin duka sun biyo bayan wannan ayar da malam ya kawo ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun cikin sura ce guda ɗaya jeran gir ayoyin idan kun saurare su za ku ji cewa duka ayoyin suna magana akan yadda Allah madaukakin sarki yake gwadawa wato bayinsa raunin wanda ba shi ba duk wanda ba shi ba yana da raunin da bai cancanci a bauta masa ba a zamanmu da ya gabata na sha'afa na koro ayoyin kamar haka saboda lokacin na shagala da ƙoƙarin wato jan hankalinmu akan manufar babu da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir da Allah ta'ala yace waɗanda kuke kira kuma bayan sa shi Allah ma yamlikuna min qitmirin ba sa mallakar daidai da wannan farin bawo faran leda da take bayan dan dabino in tad'uhum la yasma'u du'a'akum idan kun kiraye su ma ba sa jin kiranku walau sami'u mastajabu lakum kuma ko da a ce sun ji kiran kuma ba za su iya amsa muku ba ba sa ji saboda su ba alloli ba ne ba za su ji ba ba yadda za a yi gunki ya ji don shi ba Allah ba ko da ana bauta masa ba yadda za a yi na kabari ya ji amwatun ghairu ahya matattu ne ba rayayyu ba balle su ji sannan kaddara ma su jin ko kuma kaddara wanda ake bautawa mutum ne yana raye yana ji ana gaya masa bukatun Allah ya ce da a ce za su jin ma mastajabu lakum ba za su yi amsa muku ba nan kuma saboda me saboda ba su mallaka ba ba su mallaki biyan bukatun naku ba ka dai tambayi mutum abin da yake da shi amma ba za ka tambaye shi abin da ke wajen Allah madaukakin sarki kuma ya dauki abin da ke wajen Allah ya baka ba don haka ba sa mallaka balle su iya biya muku bukata wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum rana alqiyama kuma za su kafirce shirkar da kuka yi da su hada su da kuka yi da Allah rana alqiyama za su kafirce su ainihin wato su su su baran baran da koko kamar yadda Allah ta'ala yace iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adaba wa taqatta'at bihimul asbabu وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله مدوكاكين سركي yace tana lokacin da waɗanda aka bi su a gidan duniya aka allantar da su za su barranta kawunansu daga waɗanda suka allantar da su ɗin yau za a zube ban ƙwariya za a yi baram-baram don haka a daidai wannan lokacin waɗanda aka bauta wadda ba Allah ba za su ce da waɗanda suka bauta musu ma kuntum iyana ta abudu ba mu kuke bautawa ba ba musamma kuna yi ba to su waɗanda suka yi bautar idan suka ga waɗancan sun kware musu baya sun sun ce musu zani a kasuwa to su ma sai su fusata sai su ce lau anna lana karratan ina ma a ce muna da sauran dama Allah a mashe mu mu koma su gatsiya fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna mu ma idan an koma mu yi musu tawaye irin yadda sai da aka zo nan suka yi mana tawaye. Allah ce, "Kazalika yurihimullahu a amalahu, hakan nan Allah yake nuna musu ayyukansu, hasaratin alaihim ayyukan sun zame musu asara, wa mahun bi khariji na minan nar, Allah ya ce, "Kun ba za su fita daga wuta ba, eh, saboda sun yi shirka." Don haka, waɗanda aka bauta wadda ba Allah ba ranar alkiyama za su kafirce daga shirkar da aka yi da su Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai baka labari kamar gwani Allah ba mai baka labari kamar labarin da Allah zai baka wanda ya san jiya ya san yau ya san gobe in Allah maɗaukakin sarki ya ce abu kaza zai same ka to kar ka ɗauki wani zance ba wannan ba in Allah ya ce ka yi abu kaza za ka rabauta to kar ka samu shakku in ya ce kar ka aikata abu kaza za ka halaka to kar ka jira wani ba ka shawara domin ba wanda zai gaya maka ya kamar Allah shine wala yunabbi'uka mithlu khabir tunda Allah yace ranar alkiyama waɗanda ake bauta musu wanda ba shi ba za su yi tawaye za su kunyata masu bautar su to fa wannan abun karka raba ɗaya biyu ko yanka ko da runhu ka je lahira sai an yi babu sabani shine wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai gaya maka labari na gaskiya kamar Allah gwani ga cikar sani ga kuma cikar tausayi yana da cikar sani shi yasa in ya gaya maka babu shakku cikin abin da ya faɗa sannan yana da cikar tausayi yana gaya maka ne domin ka tsira ba ka da masani mai gaya ma kamar Allah kuma ba ka da wani masoyi mai tausayinka kamar Allah Allah ka samu cika da imani don haka waɗannan ayoyin guda biyu suna an karar da mu cewa waɗanda ake bautawa da ba Allah ba masu rauni ne ba su mallaka ba halittarsu aka yi ba su halitta ba sannan ba su mallaka ba ba sa ji ba sa gani ba sa amfanarwa ba sa cutarwa su ma mabukata ne su ma ɗin mabukata ne ya za a nema a wajen mabukaci shi Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sunayensa da siffofinsa akwai as-samadiyya aka ce Allah ya ce Allahu samadu as-samadu kuma wasu malaman tafsiri suka ce allazi la jawfa lahu wanda bai da ciki to ba ciki ina maganan nema faɗi tashi kam da bukata ina du'a ciki ne wasu suka ce as-samadu allazi la yaftakiru ila kulli shay'in wa kullu shay'in yaftakiru ilayhi shine wanda ba shi da bukatar komai kuma komai yana bukatarsa shi baya bukatar komai kuma komai yana bukatarsa to wannan fa shine Allah to waye kake da shi cikin waɗanda ake bautawa wanda ba Allah ba wanda ya cika wannan sifar baya bukatar komai kuma komai yana bukatarsa cikin ababen da ake bautawa wanda ba Allah ba yanzu nan alhamdulillahi duk ahalin sunna ne yanzu tun da masu kiran shehu suke kiransa ka taba kiransa ka taba kiran shehu tun da masu kiran aliyu suke kiran ya ali ya ali ka taba kira ya hussein ba ka taba kira ya fatima ka taba kira kama sai ga makafi su dama dama wanda zai nuna maka cewa ashe waɗanda suka ɗauka gurabe manufofi na bukatunsu ashe kai baka bukatarsu a kan waɗannan manufofin kai baka bukatarsu amma ko da baya bukatar Allah ashe Allahn gaskiya kowa yana bukatarsa amma alamar Allahn ƙarya shi ne ya zama wani ne yake bukatarsa wani bai damu da shi ba wani ma sai ya mulmulo ya warwada masa ko ba abin da za a yi ba da bukatarsa kuma ƙaryata haƙƙinsa baya zama kafirci yanzu don ka ce shehu kariya ne suka zama kafiri saboda ba Allah ba ne mutumin da ya ce Allah kariya ne kuma fa ka kafirta amma da ya ce shehu kariya ne ko ya ce ma shi bai dawo ba a shehu ba daidai yake da mutum ya ce bai dawo ba a Allah ba ko kaga alamar raunin ai idan mutum ya ce ni dai ba wata bukata ta da shehu ya isa ya biya mu ya kafurta kai har a wajen dan shehu har a wajen dan shehu aje ai masa fatawa idan aka samu wani ya ce ba wata bukata ta da shehu zai iya biya mu a tambayi dan shehu ya kafurta inda inda zai maka amma idan mutum ya budu baki yace yace ba wata bukatarsa da Allah zai iya biya mar ya kafurta ya kafurta a wajen kowa kuma muttafaqun alaihi saboda Allah daban ne su ba mai tarayya da Allah duk sauran bogi ne masu rauni ne to abin da ayoyin suke nuna mana kenan to sai malam a ɗaya sashen da zai kawo hadisai sai kuma ya bullo mana ta wani waje ku ji yadda malam yake wa fi sahihi an anas qala shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm uhud wa kusirat ruba'iyatuhu faqala kayfa yuflihu qaumun shajju nabiyahu فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ما لن يتي وفي الصحيح hadisi ya zo ingantacce a cikin littafi ingantacce idan malam yace wa fi sahih yana nufin bukhari ko bukhari da muslim to wannan hadisin da malam ya kawo yana bukhari da muslim yace wa fi sahih a cikin sahihul bukhari da muslim an Anas daga sahabi Anas dan Malik radiyallahu anhu qala Anas yace shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yawm Uhud a ranar yakin Uhud an yi rauni an yi mici wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kusirat ruba'iyatuhu an kuma karya masa haƙorinsa mai ƙwarhudu. Faƙala sai annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Kai fa yuflihu qaumun shajju nabiyahu. Ta yaya ma mutanen da suka yi rauni wa annabinsu za su rabauta. Fa nazalat sai aya ta sauka, Ubangiji ta'ala ya ce, Laisa laka min al'amri shay'un. Cikin wannan lamari fa, babu wani abu naka da kake mallaka laisa laka min al'amri shay'un cikin wannan lamari baka mallakar komai laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahu ko Allah ya yafe musu ko Allah ya musu azaba fa innahum zalimun lallai dai kam sun yi zalunci wannan bangare na hadisin Bukhari ya kawo shi a cikin littafinsa sai dai ya kawo shi mu'allakan wato bai kawo shi da isnadinsa ba bisa al'adarsa ta yadda yake kawo waɗansu hadisan ko waɗansu ɓangarori na hadisan wala'alla saboda wannan sashen ko wannan hadisin bai cika sharuɗansa na ya kawo shi da isnadi ba ya inganta a wajensa amma bai cika sharaɗin shiga littafin da isnadi ba kun gane ko Bukhari yana da hanyoyi guda biyu da yake kawo hadisi a littafinsa. Idan ya kawo hadisi da isnadinsa da ake ce masa hadisi mausul, da cikakken isnadinsa, ya ce haddasana fulan ibn fulan, ƙala akbarana fulan ibn fulanin, an fulan ibn fulanin, har zuwa sahabi har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da malamai hadisi suka saba to wannan ya kawo shi mausulan to wannan hadisin ya cika sharuɗan shiga wannan littafin na sahihul bukhari an gane ko idan kuma hadisi ya inganta a wajensa amma wasu dalilai sun hana hadisin cika sharaɗin ya shiga cikin jeren giyar hadisan sahihul bukhari kuma al'imamul bukhari yana ga wannan hadisin yana da amfani a daidai wannan gaba ya zo da shi to sai ya kawo shi mu'allakan idan ya kawo shi mu'allakan shine zai tsaraice shi daga isnadi zai cire masa isnadi gaba ɗaya sai misali ya ce warwuya an anas ko ya ce wa an anas kaza wannan ba daga hadisi ba daga anas ba ne to kawai sai ya ce warwuya an anas an rawaito daga anas cewa kaza sai kawo abu da an ga haka a wajen bukhari to an san cewa wannan hadisin ba a irga shi cikin hadisan sahihul bukhari idan an ambace shi kuma an ce rawahul bukhari to sai dai a ce ta'aliqan bukhari ya rawaito shi amma a irin wannan ta'aliqin da yake yi ba a cikin jeren gir hadisai masu isnadi cikakke ba jama'a an gane to amma fa a fahimta duk da haka idan bukhari din ya riga da yayi ta'aliki da hadisi a littafin sa to fa hadisin ya inganta a wajensa baya ta'aliki da rubabban hadisi dan haka yanzu anan wannan farkon hadisin wannan hadisin na Anas dan Malik na farko da malam ya kawo Bukhari ya kawo shi amma ta'alika amma Muslim ya kawo shi mausulan she shi Muslim ya kawo shi da isnadinsa sharadin Bukhari ne bai cika ba amma ya cika sharuɗan Muslim dan haka Muslim ya kawo shi a littafin sa da cikakken isnadi hadisi dai ingantacce ne cewa a ranar yakin Uhud da aka ce yawma Uhud yawma Uhud ranar Uhudu shi kuma Uhudu dutse ne Uhudu asalinsa dutse ne a garin Madina kuma har yanzu Uhudu yana nan ainihin wato a garin Madina arewa da gari arewa da gari yana nan babban dutse mai girma sosai mai daraja da darajar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ta annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu uhud dutse ne wanda yake son mu mu ma muna son sa to amma da aka ce yawmu uhud ranar uhud wanda uhud yanzu kuma ta zama anguwa a madina Uhud kuma har ilau ta zama anguwa a Madina kamar yadda Badar ta zama gari a ƙasar Saudi Arabia yanzu. Haka Tabuka sunan guri ne amma ya zama gari yanzu shirgegen gari ma. To amma da aka ce yau Uhud ana nufin ranar dutsen Uhud? A'a, ana nufin yawma ghazwati uhud ranar yakin uhud to amma bisa al'adar zance idan aka jingina uhud zuwa ga rana to akan cire yakin saboda ba bukatar sa ma'anarsa ta fito haka ce ranar uhud ya wadatar kowa ya fahimci me ake nufi ba sai an ce ba ranar yakin uhud to a takaitan ma'anar za ta fito to ya fi fasaha a takaita din akan a tsawaita to ce sa yawanci aka saba cewa yawma uhud ko yawma badr ranar badar ko ranar uhud ko yawma tabuka ranar tabuka ko yawmal ahzab ranar yakin ahzab duk yaki ake nufi ko yawma hunain wa yawma hunainin a'jabatkum kasratukum wa yawma hunain ai ranar yakin hunain ai yawma ghazwati hunain ake nufi ta haka nan yawma uhud ana nufin ranar yakin uhudu a ranar yakin uhudu wadda aka yi shi a shekara ta uku bayan hijira a Anas dan Malik yace shujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yi wa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi rauni an fasa masa fiska an buda masa wato wurin da Hausawa suke cewa wai ta yanin muni dan tudun fiskan nan an huda masa wajen wa kusirat ruba'iyatuhu kuma an karya masa haƙorinsa ɗaya ruba'iyya duk wanda yake da lafiyayyun haƙori yana da guda hudu a gaba biyu a sama biyu a ƙasa guda hudu na gaba biyu na sama biyu na ƙasa su ake ce ruba'iyya saboda su hudu ne waɗanda suke aiki iri ɗaya. To su ake ce ruba'iyya, kowane ɗaya a cikinsu ana ce mashi ruba'i ko ruba'iyya. To an karya masa haƙori guda ɗaya cikinsu na ƙasa, sannan aka fasa masa leɓen shi ma na ƙasa ɗaya jini. So, goshi ya yi jini, hakan nan kumatu sun yi jini hakan nan an karya haƙori amma karyawa ba tumbukewa ba ba haƙorin ne ya cire ba ɓazgarewa ne sannan kuma leɓensa ya fashe ya yi jini wadda ibn ishaq sahibu sira yana ba da labarin cewa Abdullah ibn Shahab Abdullah ibn Shahab ibn Zuhri shine wanda yayi wa manzon Allah sallama rauni a fiska da shi da Abdullah ibn Qami'ah shi kuma Utba ibn Abi Waqqas dan uwan Sa'ad ibn Abi Waqqas shi kuma shi ne wanda ya karya wa annabi sallallahu alaihi wasallama haƙori ya fasa masa kuma leɓe waɗannan guda uku su suka shahara cewa su ne suka yi masa wannan rauni ne fiska sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaifa yuflihu qaumun shajjuna biyahu ta yaya mutanen da suka yi wa annabinsu rauni za su rabauta ta yaya za su tsira wato annabi alaihi salatu wassalam ya ji su a ransa ya ji haushinsu har ya kai ga yana irin wannan kalma a kansu cewa ba za su rabauta ba fanazalat sai Allah ya saukar da aya sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama laysa laka min al-amri shay'un cikin wannan lamari ba ka mallakar komai al'amari na su shiryu ko su zama ‘yan aljanna ko su zama ‘yan wuta ba mallakar ka ba ne ko su shiryu ko ka su shiryu ba mallakar ka ba ce wato kamar Allah maɗaukakin sarki yana ja masa layi a iya huruminsa Allah ya ce au ya tuba alaihim ko Allah ya yafe musu wannan abin da suka yi maka, au yu'azzibahum ko Allah ya yi musu azaba wannan na wajensa, fa innahum zalimun, amma lallai dai kam sun yi zalunci. Ba wai Allah ya goyi bayan su cewa ba su komai ba ne, ba su yi laifin komai ba ne ba. Ba wai Allah maɗaukakin sarki yana wanke su cewa ba su yi abin aibatawa ba ne ba. a zalunci sun yi zalunci wanda ya zalunci kuma ya cancanci uquba to amma duk wani azzalimi mai zalunci iko akan ukubarsa yana hannun Allah akwai yiwuwar gabanin gamuwarsa da Allah ya yi masa wannan ukubar ya tuba ya kuma gyara aikinsa ya yi musulunci mai kyau shi kuma Allah ya yi alkawari duk wanda ya tuba ya inganta aikinsa zai yafe masa har ya mai da munanan ayyukan su zamo kyawawa ya daukan makansa akan kowa kuma akan kowane irin laifi da haka zancen ba za su rabauta ba bai taso ba amma waye sai ya faɗi haka Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutanen da suka yi wa annabinsu rauni ba za su yi rabo ba Allah maɗaukakin sarki ya ce a'a wannan al'amarin ba a hannunka yake ba dama waye isa ya gaya masa haka sai Allah waye isa dama ya gaya masa hakan ɗin sai Allah to wannan shine wajibin abin da duk musulmi ya waje bai sani cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne Allah kuma sama yake da kowa yadda yi wa kowa ni'ima yadda ya halicci kowa kuma yi wa kowa ni'ima to haka yana da cikakken iko akan kowa kuma Allah zai iya yin faɗa wa kowa zai iya cin gyaran kowa kuma baya neman alfarma a wajen kowa wannan shine abin da alkur'ani yake nuna duk wanda ya ɗauki Allah ba haka ba to ma qadara Allah haqqa qadarihi bai biyo Allah matsayinsa yana daga cikin yana daga cikin ma'anar zamanka ahlus sunna din yana daga cikin ma'anar zamanka ahlus sunna din yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki Allah dole haka zaka dauki Allah in baka dauki Allah haka ba to kai ba mabiyin ma'aiki bane alaihi salatu wasallam shi kuma ya dauki Allah ubangijinsa mahaliccinsa mai sarrafa shi wanda kuma ya kai ya gaya masa wanda ya kai ya gyara masa wanda ya kai ya ankarar da shi in yayi ba daidai ba a yayin da mu a gare mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce gyara a gare mu annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya wuce a tsawatar masa ya wuce mu ja masa layi ya wuce mu ce masa ba haka ba mu wajibi ne yadda ya dama haka za a sha amma bai zama wajibi akan Allah ba jama'a an gane وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما har yanzu cikin bukhari to hadisin ya ci gaba ne a bukhari amma wancan na farko na anas ta'aliki ne to yanzu wannan kuma na abdullahi dan umar mausuli ne shi kuma cikakken hadisi ne da isnadi a cikin bukhari din karkashin babi daya duka bukhari ya kawo su ne karkashin kitabul magazi a babin da ya kulla shi babu laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun anan bukhari ya kawo hadisi to a wuri ɗaya suke wancan na farkon yana sama na Anas ta'aliki sannan na Abdullahi dan Umar ya biyo bayansa daga dan shi Salim annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulu yana cewa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan ya dago kansa daga ruku'u fi rak'ati al-akhirati min al-fajr a raka'a ƙarshe ta sallar asuba Abdullahi dan Umar ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya dago daga ruku'ur raka'ar ƙarshe a sallar asuba yana cewa Allahumma la'an fulanan wa fulanan, Allah ka la'anci wane da wane. Ba da ma ya ƙulu, Sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu. Bayan ya ce, Sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamdu, kafin ya tafi sujada, sai ya ɗaga nufi ce, Allahumma la'an fulanan wa fulanan sai ya fito sunayensu, wadda malam zai kawo sunan gaba. wannan ana ce masa kunuti ko ana ce masa kunut amma qunutun nazila wato qunuti wanda annabi sallallahu alaihi wasallama aka ga yana yi a lokacin da wata musiba ta auku yana yin sa a sallar farilla kuma ba sai sallar asuba ba duk sallar da dalili ya kama annabi alaihi salatu wasallam ya irin wannan kunuti yana yi a ciki fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun wa fi riwayatin a wata riwaya kuma ta Abdullahi dan Umar din yad'u ala Safwan ibn Umayyah وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو رواية wannan addu'ar da annabi sallama yake Allahumma la'an fulanan wa fulanan din ga sunayen da yake ambata yad'u ala yana yin addu'a ne akan Safwan ibn Umayya Safwan ibn Umayya da Suhail ibn Amr da kuma Al-Harith ibn Hisham waɗannan guda uku sunayen su yake ambata sai ce Allahumma al'an fulanan wa fulanan kun gane wato ku fahimci wani abu guda waɗannan bayin Allah da Safwan ibn Umayya da Suhail da Suhail ibn Amr da shi Al-Harith ibn Hisham duka sun zo sun musulunta sun zama sahabbai kuma a lokacin da manzon sallama ya je yakin bude makka aka bude makka duk tare suka musulunta a fatahu makka kar ku manta kafin nan kuma bayan yakin uhudu a madina ne tsakanin wannan addu'ar da ake bamu labari da musuluncinsu an samu shekara biyar kyakkyawa da haka kafin su musulunta ne da shekara biyar annabi sallama a sallah ya daga hannu yana cewa Allahumma la'an fulanan wa fulanan sai Allah ya dakatar da shi yace a'a al'amarin ba hannunka yake ba ko Allah ya musu azaba ko ya musu afuwa sun dai zalunci ashe a cikin ilimin Allah shi ya san waɗannan mutum ukun gaba ɗaya ka hada har ma da Abu Sufyan ibn Harbin da Abu Sufyan ibn Harbin waɗannan gaba ɗaya a cikin ilimin Allah ya riga da ya san cewa za su zo su zama sahabbai musuluncinsu zai yi kyau kuma za su yi abin kirki a musulunci kuma za su yi mutuwa mutuwa irin ta sahabbai da haka a cikin ilimin Allah za su zo su zama adalai za su zama radiyallahu anhu marzu anhu lokacin da annabi alaihi salatu wasallam yake addu'a Allah ka tsine musu Allah ka la'ance su shi bai san da wannan ba Allah ya san da wannan sai Allah ya ce masa a'a al'amarin ba hannunka yake bai ce masa za su musulunta ba bai ce masa za su zama sahabbanka ba bai ce a sai ce al'amarin ba hannunka yake ba ko Allah ya musu azaba ko ya musu afuwa yanzu dai sun yi zalunci to abin da nake so mu mu mu mu gani na wata hikima ta masu riwaya anan shine lokacin da a baya a riwayar baya da aka ambaci la'ana Allahumma la'an an faɗi suna? a faɗi suna ba yanzu da aka faɗi suna kuma ba a ce Allahumma la'an ba sai aka ce yad'u ala da haka shi Abdullahi dan Umar mai bada labarin da ya tashi bada labarin sai ya ce da ya tashi kwatanta yadda kikayar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya addu'ar Allahumma la'an sai ce fulanan wa fulanan bai sa sunan kowa ba tare da cewa ya san sunayen amma a bada labari ko a bada labari ne ai bai dace ya ce manzon Allah ya ce Allahumma la'an safwana Allahumma kuma kuma sahabbai ne yanzu yanzu da ake bada labarin sahabbai ne da haka sai ya boye sunayen ya ce fulanan wa fulanan da ya so bayyana sunayen kuma sai ya ce me yad'u ala sai ya faɗi sunayen a lokacin addu'a yake akan wane da wane da wane kun ga hikima kun ga addu'a akan wani da wani da kuma ba tsinuwa ba ce ai labari yake bayarwa to wannan hikima ce ta ba da labari domin wasu Allah ya su ba su iya ba da labari ba wasu ba su iya ba da labari ba to shi kansa ba da labari akwai hikima na ba da labari akwai hikimu ba ma hikima ba hikimomi irin na bada labari to shi ma ita ma wannan riwayar ita ma tana cikin bukhari amma ita ma mausula ce ita ma riwaya ce mausula ba ta'aliki bace ba an gane ko to wa fihi har yanzu a cikin bukhari karka gaji daga abu huraira radiyallahu anhu kala qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina unzila alaihi wa anzir ashirataka alaqrabina فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا واشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا wannan hadisi da malam ya kawo shi ma yana Bukhari da Muslim shi kuma ya kawo shi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya miƙe wata rana hina unzila yayin da aka saukan mashi da wannan aya wa an zir ashiratakal aqrabin kuma ka gargadi danginka na kurkusa kuma ka gargaɗi danginka na kurkusa ma'ana ‘yan uwanka na jini iyaye da ‘ya'ya da ‘yan uwa da waɗanda suka haifa gwargwadon kusacinka da su to yanzu sun fi hakki a kanka na wannan kiran da kake yi ka kiraye su wa an zir ashiratakal aqrabin danginka na kurkusa ka gargade su ka fita haƙƙinsu da aka saukar mashi da wannan aya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau mumbari shine faqama sai ya miƙe bisa mumbari faqala sai ya ce ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa au kalimatan nahwaha ko wata kalma makamanciyar wannan wacce take nuna yana kiran danginsa yana kiran danginsa Qurayshawa yace ishtaru anfusakum to fa ku sayi kawunanku eh ku sayi kawunanku daga wuta ya sayan kai yake daga wuta yi wa Allah da'a inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum Allah ya saya a wajen mummunai kayuwansu kowane mummuni ya riga da ya sayar don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake kiransu zo su yadda da wannan ciniki su fanshi kawunansu daga wuta ta hanyar yin imani la'uguni an kun min Allah shay'an ni fa ba zan wadatar da ku wani abu a wajen Allah ba. Mana idan har kun cancanci Allah ya yi muku azaba, in kun mutu a haka, Allah ya ɗaukan makansa zai azabtar da ku, to ba zan iya hana shi ba, shi ne ma'anar la'ugu ne an kun min Allah shi'a. In ba haka ba, annabi alaihi salatu wasalam Allah zai ba shi damar ceto. to amma shi ma ceton fa sai an ba shi dama idan an ba shi damar ma kuma sai wanda aka ga dama wanda aka ga damar ma sai lokacin da aka ga dama duka Allah ne mai wannan mulkin ceto zai ba shi mun yi imani da wannan amma sai wanda Allah ya ga dama annabi ya ceta ba gaban kansa zai yi ba wannan alkur'ani ya tabbatar da haka sannan sai lokacin da Allah ya ga dama a yi ceton ba wai da an baka ceto ne za ka fara ba saboda cikar mulkin Allah ranar gobe kiyama an gane ko yawwa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam anan yana nufin cewa idan Allah ya riga yayi wa mutum hukuncin tafiya wuta musamman wanda bai yi imani ba wanda bai yi imani bai mutu kafiri dan wuta ne ba ranar shiga aljanna to da irin wannan annabi alaihi salatu wassalam yake ku ceci kawunanku daga wuta ku kwaci kanku ku yi imani domin la'ubu ne an min Allahi shay'an ba zan ba zan iya amfanar da ku wani abu a wajen Allah ba in ya riga ya muku hukuncin wuta ma'anar ba zai iya amfanar da ku ba shine ba zan hana Allah ba ba zan iya hana shi ba ku bayinsa ne ba yanzu Allah ya faɗa a alkur'ani mun karanta aw yu'adhibahu aw yu'adhibahu aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum ba haka Allah yake ba laysa laka min al-amri shay'un wannan al'amarin ba ka da wani iko a cikin sa aw yatuba alaihim ko ya yafe su aw yu'adhibahum ko ya musu azaba ba haka Allah yake ba kaga in wani ya ce ya karyata wannan hadisin ma zai karyata aya ne in dai har yana da awar musulunci da haka abinda annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a nan shine dai abinda waccar aya ta faɗa cewa ba zan wadatar da ku daga Allah ba ya Abbas ibn Abdul Muttalib kuma sannan ba zan wadatar da ku daga Allah ba zai ɗauki wata ma'ana shine ba zan iya muku wani amfani wanda Allah bai baku ba wadatarwa daga Allah wadatarwa daga Allah mana ya zama ko ba Allah inda ina nan kun haye ba zan iya muku wannan ba ma an fahimci wannan ko dai ba zan iya hana Allah ya muku azaba ba ko kuma ba zan iya muku wani amfani idan Allah bai so ba duk ma'anar ɗaya ce amma kaga masu waliye suna da wannan shirbicin eh suna da wannan shirbicin kawai inda kana son shehu ka haye in an je lahira duk rigima ma duk hausuni duk rikita rikita kawai za a san da za a kukuta za ka wuce annabi alaihi salatu wasalam da kansa yana cewa ni ba zan iya wadatar da ku daga Allah ba in dai kun rabu da Allah to ni ma mun rabu ba zan iya muku abin da Allah bai muku ba ya Abbas ibn Abdul Muttalib sai kira baffansa yace baffa Abbas ibn Abdul Muttalib la ugni anka min Allah shay'an ba zan iya wadatar da kai daga Allah ba ya safiyatu ammatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace goggo safiya babanin shi safiyatu ibnatu abdul muttalib goggo safiya bazan iya wadatar da ke daga Allah ba la uguni anki min Allah shay'an ya fatimatu bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kira ashi ta take shi ya ce ya ke fatima ‘yar gidan Muhammadu, sallallahu Alaihi wasallam, ku diba a nan sai ya ce bintu Muhammad, bai ce ya fatima tu bintu Rasulillahi ba, saboda makamin makami ne na baiwa Allah matsayinsa. So bai ma dace a daidai wannan lokacin ya gwada wa Allah shi ma yana da wani makami ba, da ya wuce asalin sunansa kawai. Ya fatima tu bintu Muhammad, ki sani cewa ke ‘yar Muhammadu ce. karki je lahira kina tinkawa cewa ke yar manzon Allah ce salini min mali ma shiti fatima tambaye ni a dukiyata abin da ranki yake so shi na mallaka la uguni anki min Allah shay'an bazan wadatar da ke daga Allah ba in an jira na alkiyama ban mallaki aljanna ba a nan duniya alkyabba ta kike so takalmi na kike so kwagiri na kike so tambayi abin da kike so abin da nake da shi nawa in baki amma aljanna ba tawa bace kuma idan Allah ya hana ki ba zan iya nemo miki ba dan haka ki tseratar da kanki ki imani jama'a an fahimta wannan hadisin yana bukhari yana muslim waɗannan hadisan da muka karanta yanzu tun daga maganar anas cewa an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rauni a yakin Uhud zuwa batun Abdullahi dan Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tofin alatsi ne a waɗansu waɗanda suka yi masa wannan rauni da waɗanda suka jagoranci masa wannan rauni a wancan lokaci Allah ya dakatar da shi da kuma labarin da Abu Huraira ya bamu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara ƙabilarsa, ya kirayi ɗaiɗaiku tsakanin baffaninsa da goggoninsa da ‘ya'yansa, ya kiraye su zuwa ga yin imani, ya kuma tabbatar musu cewa ba zai iya musu amfani ba a ranar gobe kiyama idan ba su yi imani ba. Waɗannan hadisan gaba ɗaya, me yasa malam ya kawo su anan? Me malam yake nufi da su anan? Wani saƙo malam yake so isa zuwa gare mu? a matsayinmu na ahli sunnati wal jama'a shine lokaci ba zai bamu dama ba sai Allah madaukakin sarki ya kai mu sace mai zuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da ne kuskure Allah ka gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه wannan yana cewa yana tambaya dangane da yan uwa ko yana nufin dangane da abin da yan uwa ke yi na nannaɗe wando ko riga sakamakon sai sun keta ainihin yadda tufafi ya kamata ya kasance to ban gama fahimtar menene kake nufi ba wanda wandansa ya keta yadda ya kamata ya kasance sai ya naɗe shi to ban san me kake nufi ba tunda ya riga ya naɗe me abin tambaya ai ba ba ce in dai har duk sanda zai saka zai naɗe ai shikenan ba ce aka yi shi ma naɗewar kuma laifi ne mai zaman kansa ba abin da aka hana shi ne ya ja ƙasa sawa'un da aka tashi ɗinki an ɗinka shi yadda ba zai ja ƙasa ba ko kuma da ya saka ɗin ya gaya masa yawa naɗewa ya yi ko kuma ɗaga shi ya yi ya juri rike shi a sama a hannunsa shi kenan ai wandon sai jina abubakar rike shi yake a hannunsa har ma ya koka wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya makin Allah ya zan gida na wata fafin gashi ba na iyawa sai ina kama shi ina ɗagawa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an talasta miman ya jiruhu kuyala akai baka daga cikin wanda yake jan tufafinsa da girman kai to kaga bai ce masa dan me kake dagawa ba ka je ka yanke sai ce masa baka daga cikin wanda yake dagawa da girman kai wato alamar shine duk wanda kaga yana kokarin ya ga ya kiyaye to alama ce ta bashi da girman kai ya yi sa'a ya kubuta daga wannan musiba ta girman kai shi mai girman kai shi ba zai iya gyarawa ba ne ba zai iya naɗewa ba ba zai iya ɗinkawa a haka ba ba zai iya kamawa ya ja ya ɗage ya ɗaga ba a'a shi ya fi ganin ya fi yin kyau ya fi masa tsari ya fi zama class ya fi jan aji idan yana wannan jan ƙasa idan yana jan ƙasa ya fi ainihin wato baza capacity to kaga wannan shine asalin girman kai amma ba ruwanka da wanda yake kokarin gyarawa wanda yake kokarin gyarawa insha Allah ta'ala Allah ya kubutar da shi Allah ya shirye da mu to wannan yana cewa menene hukuncin karɓar kyauta a wajen ɗalibai ga malaman da suke koyarwa a makaranta wadda ake biyan su albashi domin ya ji wani ya haramta saboda an ba wani malamin dambu na naman sallah a'a shi ko ya tsananta kamar kyautar dambu kam eh ai ba ko ni aka bani zan karba mana eh ina koyarwa ɗalibi ya kawo dambu ai ita kyautar dambu a lokacin wala'alla na sallah ne ko to wannan bisa al'ada bisa al'ada dama lokacin kyautarsa ne ai don haka don an yi kyautarsa a ko'ina ne ma haka al'ada ta hukunta ba ita ce irin kyautar da ake da ake hanawa ba kuma wala Allah yana nufin makarantu irin na private din nan ne da galibi malaman ma suna koyarwa ne volunteer volunteer ko ba ka ba so ba ba irin wannan shi ake nufi da cin hanci ba shi yanayin cin hanci shi ma mai karbansa ma a tsarge zai karba mai bayarwa ma a tsarge zai bayar saboda innal halala bayyinu innal harama bayyinu eh aka shi mai karban cin hanci yanzu idan so bai zane aka tura shi ya je shi ya ya duba dalibai suna jarabawa sai suka hada kudi aka siyo masa biskit da coca-cola da maltina aka kunna masa fanka aka bashi aka hada kuma wata dubu ashirin ta mayi a sa mashin mayi ka bashi kaga ai karshe yana cin cin biski za a jarabawar yana shan kok to kaga cin hanci mai ma'ana kenan cin hanci da fassararsa kenan wannan amma dalibi dan makaranta ya je gidansa an kunso masa dan dambu a leda an ce ka kai wa malam tijani ya kawo masa ku zo ku haramta masa ku ce masa ya ci hanci wani hanci ya ci ba wani hanci a cikin nan Allahu ta'ala alam Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله